هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رانا شتاء شاهدوا قوة سفر jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da hudu da arba'in da takwas. Daidai da ashirin da takwas da watan bakwai shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiya. Wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Darul Qur'an da ke nan ganyen Oda a nan garin Saminaka mun sadu a wannan lokaci domin gabatar da muhazara akan ainihin wato ɓangarori na al'amura na addini waɗanda suke shige mana duhu don faɗakar da juna da samar wa juna mafita akan wannan addini namu na musulunci mai albarka Allah muke roƙo ya datar da mu da alkhairan duniya da lahira Allah muna roƙonka dukkanin abin da za mu faɗi abin da za mu tsinkayo ka sa ya zama daidai ka sa kuma ya zama mai dimbin alkhairi a gare mu baki da takin mu na yau na wannan zama na wannan muhadara kai tsaye shine kira da Allah madaukakin sarki yake yi a hadisul qudsi mai takin ya kai dan mai takin mene ya kai dan adam Allah subhanahu wata'ala da ya halicci bawa ya sanya masa tsari na rayuwa kuma wannan tsari babu yadda za a yi ɗan adam ya iya kaucewa wannan tsari sai dai idan ya sauka daga asalin tsarin halittar da Allah maɗaukakin sarki ya masa don haka Allah maɗaukakin sarki a ya halice mu a wannan duniya ne domin ainihin wato mu zama bayinsa masu ainihin wato bauta kuma gare shi masu kulawa da abin da ya umarce mu da kuma ƙauracewa dukkanin wani abu wanda Allah madaukakin sarki ainihin wato bai amince mana mu aikata ba yana da muhimmanci mu sani yana daga cikin mafi girman abin da ke sanya wa zuciya ta yi laushi ya kuma sabinta imani a cikin zuciyar bawa su ne waɗannan hadisai waɗanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake yo riwayarsu daga wurin Allah maɗaukakin sarki saboda galibi dukkanin wani zance da suka zo a waɗannan hadisai na kudsi za ka ji ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah madaukakin sarki ya ce ya kai dan adam ya kai dan adam ya kai dan adam sai dai a wannan zama namu na taƙaito wani hadisai guda goma ne kasal a cikin waɗannan hadisai na kudusi waɗanda suka tabbatar ga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba don komi ba sai don su zamo mana tsari na rayuwa sai don su zame mana hanyar da za mu yi wajen mu gyara da kuma samun tsira a wurin Allah madaukakin sarki a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki muke roƙo ya sanya albarka a cikin dukkan abin da zamu faɗi ya kuma ba mu ikon yin aiki da shi domin galibi ba wai nasiha ba a'a yin aiki da nasihar da aka yin shine shi ya fi nasihan wahala haka ne ko ba ka bari Allah ya madaukakin sarki ya sami kyakkyawan ƙarshe jama'a wannan kenan abu na biyu waɗannan hadisai yadda tsarin muhadarar zai kasance waɗannan hadisai gaba ɗayan su zamu zo mu bayanin su farko dai zamu fara taba wasu daga cikin kiraye-kiraye da Allah madaukakin sarki ke wa bayansa a cikin Qur'ani mai girma sannan sai mu koma mu yi dubi zuwa ga waɗannan hadisai menene hadisul qudsi yaya ake riwayarsa kuma menene yin hukuncin yin aiki da shi abu na biyu kenan abu na uku kowane hadisi guda ɗaya idan mun karanta shi za mu faɗi a taƙaice irin darussa da yake karantar da mu da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake so mu kula da su a waɗannan hadisai ɗin domin samun tsira a ranar gobe kiyama domin samun gyara a wannan rayuwar ta duniya tun kafin lokaci ya ƙure mana Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe wannan kenan wanda kuma insha Allah ta'ala kai tsaye zan shiga cikin wannan maudu'i da izinin Allah maɗaukakin sarki mu taba. abu na farko Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma ya yi ta yin bayanai iri-iri gaba da ɗan adam ya yi ta kiran mu zuwa ga imani ya yi ta kiran mu zuwa ga alkhairi ya yi ta so mu da alkhairai ba don komi ba sai dai don mu sami tsira a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama kira na farko shine wanda muka kowa ya sani يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا عبد الله بن مسعود الله يقرا بالشجاع sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk sanda kaji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to Allah yana yin kira ne zuwa ga masu imani zuwa ga wani alkhairi da yake su aikata ko kuma yana kiransu zuwa ga wani sharri da yake su su kaurace ba don haka umarni ne iri-iri ko dai ai umarni ko ai hali misali a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya kirayi masu imani ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaffa ya ku wanda suka yi imani ku shiga addinin musulunci gaba daya ba ya dinga musulunci ainihin wato a yaga ba ko a dinga masa dauki ɗaiɗai ba a'a sai dai in za ka yi musulunci kawai ka yi da gaske ma'ana duk wata doka ta Allah babu ranar da za a ce a jingina wannan dokar ta daina yin aiki saboda wasu mutane su ‘yan shafafu da mai ne ko na makamancin wannan babu wannan musulunci an gane wannan wannan kenan bayan wannan akwai kira da Allah ta'ala kuma yake ma duk duniya baki daya kamar fadin Allah madaukakin sarki na farko a suratul baqara ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halitta ku daga rai kwaya daya ka gani يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم سنة والذين من قبلكم شيء أهل توأن استغلوا غبانكم لعلكم تتقون دنكم شيء دوكوكين الله سبحانه وتعالى مدوكوكين سكي ashe wannan ya nuna mana cewa jama'a Allah madaukakin sarki yakan kirayi mutane shi wannan kiran na kowa da kowa ne musulmi ya shiga ciki kafiri ya shiga ciki kirista ya shiga ciki duk wani wanda kuka sani in dai sunan shi mutum ko aljan to ya shiga cikin wannan kira na Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi na alƙur'ani mai girma don haka akwai kuma ayoyin da Allah ta'ala ke yin kira ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku wanda kai imani ku ji tsoron Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku kiyayi ubangijin ku tsare dokokinsa farkon sautin nisa'i akwai wannan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara maimaita ta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim nan ma kira ne ga dukkanin duniya baki daya musulmanmu da kafiranmu kiristocinmu da yahudawanmu kowane maguzawa kowa Allah ya ce wa ya nasu kowa ya shaki wannan kenan to amma idan muka duba cikin Qur'ani mai girma akwai ayoyi a cikin suratul a'raf waɗanda Allah madaukakin sarki ya kira ga dan adam dan adam shi a karan kansa farin Allah ta'ala ya bani adama قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون التي ياكو ين أدم يا بني آدم حقيقة من سوكر من كدا تفافي لباسا يواري سوآتكم وان زير كرفي مكو سريتشنكو warishan sannan mun sanya tufafin nan kuma ya zanto kwalliya da ado gare ku sai Allah ce wali basu taqwa zalika khair amma tufafin tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah wannan shi yafi alkhairi wannan yana daga cikin ayoyin Allah domin mutane su azantu kun ga wannan shi ma kira ne nawa ne kira ne na Allah subhanahu wata'ala game da ainihin wato dan adam sannan idan mun koma har ila yau a suran dai Allah ta'ala yana cewa ya bani adam ya ku ɗan adam la yaftinannakum ash-shaytan kada ku bari shaytan ya fitine ku kada ku bari shaytan ya sanya ku fitina iri iri kama akhraja abawaykum min al-janna kamar yadda ya fitar da iyayenku guda biyu Adam annabi Adam da uwar mu Hawwa kada ku bari su fitar da ku daga aljanna ai su fitar da ku su fitile ku kamar yadda suka fitili iyayenku suka fitar da su daga aljanna yanzu anhuma libasahuma li yuriyahuma sawatihima mun samu guda nawa guda biyu sai na uku ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid ya ku yan adam ku riki akawanku ku riki adanku a cikin kowane masallaci wa kulu washrabu ku ci ku sha wala tusrifu kada ku yi barna innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah madaukaki baya son masu yin barna mun sami nawa mun sami uku har ila a wannan surar dai dan ita ce kadai ke da ya bani adam ina fata an gane wannan sai Allah ya kara cewa ya bani adama ya ku ƴaƴan adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum ko da a ce manzanni za su zo za su zo muku daga cikin ku jinsin mutane irin ku yaqussuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada kuma suna muku gargadi na wani yinin da wannan yinin da za ku zo shi a yau an gane wannan kaga shi ma kira zuwa ga wani zuwa ga dan adam kaga kowane kira daga cikin guda uku nan kira ne mai muhimmanci da Allah madaukakin sarki ina nufin guda hudu yake wa dan adam an gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya dace da mu wannan ya zo a cikin suratul a'raf kamar yadda na bayyana mana sai dai kai tsaye za mu je zuwa ga hadisai na qudsi wani hadisi ya ce mahadisin kudu menene mahadisi ya ka ce abin da ake nufi alhadis ko alkhabar a wurin malaman hadisi shine ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da aka jinginawa annabi sallallahu alaihi wa sallama min qaulin na wata magana aw fi'lin ko wani aiki an gane wannan aw wasfin khalqiyyin أو خلقي أو تقريب هو أنا أبن دا أكا صفة كان من ظن الله صفة حالتا دا صفة تبيئة da kuma abin da manzon Allah ya gani a gabansa yayi kawai shi aka da yi magana akai ba wani take ce mene hadisi abin da aka rawaita daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma aka ga yana yi to cikin hadisai hadisai kala biyu ne akwai ahadithin rasul sallallahu alaihi wa sallama akwai kuma al-ahadithul qudsiyya akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kai idza ce an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kaza wa kaza wannan shine hadisin manzon Allah wannan shine sunnar manzon Allah amma kuma idan aka zo bangare na biyu bangare na bangare na biyu za mu ga cewa za mu ga cewa hadisi na biyu shine alhadith alqudsi menene alhadith alqudsi shine wannan hadisin da Allah madaukakin sarki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakon kai tsaye ba daga mala'ika ba mun gane rancen yawwa akwai sakon da mala'ika jibril ake turowa ya zai gaya wa manzon Allah akwai kuma sakon da shi kansa Allah madaukakin sarki buwayi gagar misali yace gayawa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayin wahayi da kuma za ya yake da shi kamar yadda muka sani an yi abin da ake cewa al-isra'u wal mi'raj haka ne ko dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma mun sani a yadda hadisin ya zo da bayani cewa an je matakin da mala'ika jibril da kansa ya tsaya yace to ni wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kowanne cikin mu nan yana da wani matsayi yana da inda Allah ya iyakance masa zai iya zuwa don haka daga nan ne iyaka inda aka umarni in tsaya yayi kai kuma ka dora ka ci gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce zuwa al'adun Allah Allah madaukaki yayi magana da Annabi Muhammad ya kuma bashi waɗannan salloli kina kuma salloli ba saukar da su akai kamar yadda ake saukar da kowace shari'a ba sai da manzon Allah aka tafi shi ina sama aka bashi waɗannan salloli kun ga wannan wahayin da Allah ya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wasifa babu wani ɗan sako ɗan tsakiya Allah maɗaukaki da kansa ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama to duk hadisin da ke da wannan sifa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya ce fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla cikin abin da yake rawaitowa daga ubangiji madaukakin sarki sai manzo Allah ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce mun gane wannan ana sai musu kodi al hadith al qudsi ko alhadithun rabbani zan ƙara maimaitawa ana ce musu mene alhadithul qudsi ko mene alhadithun rabbani abin da yasa nake ci wannan dogon shimfiɗin na ga mafi yawan kuna kuna zuwa makaranta kuna zuwa islamiyya kuna yin karatuka shi yasa bayanin zai yi muku amfani yau da gobe idan kuna yin karatu insha Allah ta'ala Allah mana gudu zai ke sa mu dace sai da shi hadithul qudsi jama'a ba shi da hukuncin irin na alqur'ani alƙur'ani kowane harafi ƙwaya ɗaya idan ka karanta za a baka lada nawa lada nawa lada goma amma shi a hadithu kunsi ba shi da wannan bambanci su kenan na biyu alhadithu kunsi ba a karanta shi a cikin sallah kamar yadda ake karanta alƙur'ani mai girma duk da yake daga Allah ne amma ba a saukar da shi da sigan alƙur'ani ba kai tsaye don haka ba za a zo cikin sallah ba kawai a karanta hadisi أتي يا عبادي إني حضرت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم شو وانا بذا فدي حديث قدسي با بذا كرنتا شاشين أنهم وتسلى با كون وانا كرنتا بذي ساملا لا إرنمي با إرن القرآن فما تفتكم هكونشي با kowannensu wahayi ne daga ba wahayi daga wane daga Allah subhanahu wata'ala don haka jama'a wannan wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala wanda ya bari ya ainihin wato baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan bangaren kenan matashi mu ta gaba su waɗannan hadisai masu taken ya kai ɗan adam ya bi na adam ya kai ɗan adam suna zuwa da kiraye-kiraye iri-iri cin da yana ɗaukan hankali cin da yana ɗaukan hankali an gane wannan yana zuwa da abubuwa kamar haka na farko yana zuwa da yana zuwa da mene ya shi ƙyale shi kawai gabi da shi fice shi da watsa shi an gane wannan yana zuwa da mene yana zuwa da maganan batun rahma jin kai daga Allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci yana zuwa da abin da ya shafi zargi a zargi dan adam saboda wani mummunan aikinsa wanda ake so ya bar yin wannan aikin ya gyara ya gyara alaka da ke tsakaninsa da mutane ya gyara alaka da ke tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala mun samu abubuwa guda nawa guda biyu abu na uku yakan zo da abin da ke cikin at-tauji shine fuskantar da mutum zuwa ga abin da ya dace da inda Allah ta'ala yake so kuma yarda da shi abu na hudu yana zuwa da alwa'ad shine alƙawari na samun rahmar Allah ga dukkanin wanda ya aikata abin da yake masa umarni abu na biyar yana zuwa da alwa'id shine narko ko kuma alƙawarin azaba da Allah ya yi wa wanda ya aikata wani aiki mummuna da cewa lalle yana da mummunan sakamako a wurin Allah a ranar alkiyama sannan yana zuwa da abin da shafi at-tazkir shine wa'azi tunatarwa fadakarwa an gane wannan ya fadakar da dan adam game da asalinsa da rauninsa da bukatarsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya samu dashi to bari mu karanta hadisi da farko الحديث الأول حديث نفركو قال الله تعالى ألا ملوك جياج يا ابن آدم يا كيدا آدم إنك ما دعوتني ورجوتني للي كيدا آدم للي بكتب كرانا با كاكويت تشاوان فاتا غريبا na cewa zan maka rahama zan baka gafara zan biya maka bukatunka ghafartu laka ala ma kana minka wala ubai duk lokacin da ka kiraye ni kai fatan samun wani abu daga gare ni zan gafarta maka duk abin da kake yi ban damu ba injiwa inji Allah ya bin adam yace ya kai dan adam law balaghat dhunubuka anana sama' inda a ce zunubanka za su iya cika sararin duniya gaba ɗaya a ce ga wani zunubi tun daga ƙasa ya taɓa hassarin samaniya sun mastaghfarta ni sannan sai ka nemi gafara daga gare cewa in yafe maka in gafarta maka in suturce ka daga waɗannan laifuka a ranar alkiyama ghafartu laka Allah ki zan gafarta maka ya bin adam ya kai dan adam لو أتيتني بقراب الأرض خطايا da za ka zo min da cikin duniya na ƙasa a ce dukkanin turin yashi na ƙasa ya cika duniyan nan amma zunubanka ne sun malaƙaita ni sannan sai ka haɗu da ni ka gamu da ni ma'ana ka mutu ka haɗu da ni la tushrik bi shay'a ba ka haɗa ni da kowa a wurin bauta la'ataituka bi qarabiha maghfira ni kuma zan zo maka da wannan tulin kasan in gafarta maka su gaba daya su zamto gafara jin kai a dare ni Allahu akbar jama'a wannan shine mahaliccin mu ubangiji subhanahu wataala ashe Allah ta'ala yana son dan adam yana kaunar dan adam yana jawo dan adam ya gane cewa halittar da aka yi masa yanzu idan Allah ya maka azaba shi kansa Allah wace wace riba ya ce shi sa Allah ta'ala yake fadi a sautin nisa ina cewa ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai yi da azabar ku in ya azabtar da ku me wace riba Allah zai ce matukar kuka godiya ga Allah kuka bauta masa shi kadai kuma kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala in shakartum wa amantum matakar kai godiya kuma kai imani da Allah wannan hadisi jama'a yana karantar da mu cewa ashe babu wani dan adam da Allah madaukakin sarki yake so ya ɗebe tsammani daga samun rahmatarsa kawai sharadin guda ɗaya ne kada ki yarda ki mutu kina shirka da Allah kada ki yarda domin shirka ba a taɓa ba a taɓa saba wa Allah madaukakin sarki da wani zunubi mafi girma ba kamar shirka da Allah kuma shirkan nan muna karantawa a littafai da maganganun malamai ƙofofi ne masu yawan gaske akwai shirka a cikin bauta akwai shirka a cikin addu'a akwai shirka a cikin alwashi akwai shirka a cikin da'a da biyayya an gane wannan akwai shirka a cikin abubuwa jama'a iri-iri daban-daban duk waɗannan shirkiyatin jama'a wajibi ne akan mu ya zanto cewa muna yin me muna kulawa muna kiyaye su kada a wayi gari a samu ɗayanmu ya faɗa waɗannan al'amura ballantana da mata yau suka zama ainihin wato bokancin ne kawai yawanci ba kwayi mata ba wallahi bokancin ne kawai ba kwayi amma dai duk inda kaje kaga an yi wani sabon boka ko sabon wani da ake ce mishi malami boka ne na zaure duk wani almajiri matsafi dan duba to za ka ga waɗanda ta kowa zuwa jin suwa ne mata shi sa babu mamaki yadda manzon Allah ya faɗi a hadisin da muka karanta wata rana cikin karatukan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ya ma'sharan nisa tasaddaqna fa inni fa inni ra'aytu kunna akthara ahli an-nar ya ku jama'a ya ku taron mata ku dinga bayar da sadaka domin ni naga ku ne mafiya yawan yan wuta mafiya yawan suwa ne yan wuta Allah ka tsare mu daga dukkanin zunubin da zai iya tasiri wajen ainihin wato sanya mu a cikin wuta Allah ka kare mu Allah ta'ala ka tsare mu wannan hadisi jama'a karantar da mu abubuwa guda abu na farko wannan hadisin yana nuna mana yalwa da fadin rahmar Allah wa rahmati wasi'at kulli shay Allah ya ce jin kaina rahmata ta wadaci dukkan komai don haka jama'a Allah ta'ala yana yalwar rahma da jin kai amma ga wa ga mai gafara da tuba Allah ya faɗi a cikin Taha wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada lallai ni mai yawan gafara liman taba ga wanda ya tuba wa amana kuma ya aikata aiki na kwarai wa amila salihan kuma ya aikata aiki na ƙwarai kun mahtada sannan kuma ya shirye ashe muna da buƙatar yawan neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala da samun rahmarsa abu na biyu wannan hadisin ya nuna mana falalan yawan addu'a da neman gafaran Allah shi gafar neman gafaran Allah jama'a wajibi ne akan kowanne daga cikin mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kira ya cikin mutane yace ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafaransa domin ni din nan da kuke gani ina neman gafaran Allah ina tuba zuwa ga Allah a kowane yini so ɗari in ji annabi Muhammad shi da Allah yake mishi yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima Allah ya san ma ba zai aka talefin ba amma duk da haka manzon Allah saboda ya karantar da mu ya nuna mana muhimmanci neman gafaran Allah subhanahu wataala don haka Allah madaukakin sarki yana gafartawa ga dukkanin wanda ainihin ne gafararsa mu duba suratu hud Allah ta'ala yana cewa astaghfiru rabbakum kuma ku nemi gafaran ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa ga Allah yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma zai ji yadda ku daɗi zuwa wani lokaci sananne wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla zai bai kowanne ma'abucin falala falalarsa jama'a fadin rahmar Allah da falalan Allah jama'a ba ta karewa shi yasa daga cikin addu'o'in manzon Allah yana yawan addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik ya Allah ina roƙonka falalarka da rahamarka da jin kanka فإنه لا يملكها إلا أنت يا الله باب وندك ملكر وأن أبابي تكي جبا كون غاي wannan addu'a ta kai ko kware da gaske addu'a ce mai muhimmanci kware da gaske an gane wannan sannan abu na uku wannan hadisin ya nuna mana cewa jama'a tauhidi kadai ta Allah da bauta shi ne nan asalin dalilin da ke sa Allah ya gafarta wa bawa. Ku fahimta ba. kun gane kuwa yanzu wanda ya je wa Allah da tarin zunubai ya zama a zunubin nan nasa akwai shirka Allah zai yafe aha ku karanta min ayan me Allah ya ce yawwa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha an gane wannan ku dinga dan matsawa mana kuna ba su dan matsa za ta iya kafa in ta tare ta kuje ku duk duk kun tattara kanku wuri guda kaman ba wuri la shirya mun gane wannan jama'a Allah baya gafartawa idan an hada shi da wani wuri amma yana iya yafewa yana iya gafarta abin da bai kai wannan ba kenan duk yadda zaki nemi gafaran Allah sai zama akwai shirka a cikin da'a ga Allah akwai shirka a cikin biyayya akwai shirka a cikin dogaro ga Allah akwai shirka a cikin bakance ko alwashi ko wani nau'i na ibada ko ma addu'a mutum ya je kabarin wani matacce yana roƙon shi wai ya taimaka mishi wai da mishi bukata matacce malam wanda shi kansa kafin ya mutum yana da buƙatuwa zuwa ga Allah kuma yana buƙatuwa ma zuwa ga bayi kila ma ya taɓa rashin lafiya an ɗauke shi an tafi da shi na asibiti wa ya ɗauke shi kila ‘ya'yansa, kila muridansa, kila wane-wane, an san ma wani ka ɗauke su kai shi asibiti. Amma sun kila ma likitan da ya duba shi, kaga shi shi ma mai bukata zuwa ga wani zuwa ga Allah. Kenan kowane abu jama'a za a nema sai a nema daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na hudu, a wannan hadisin jama'a ya karantar da mu taharimul qanuti min rahmatillah. haramun ne ka ɗebe tsammani daga samun ramar Allah a lahira kenan ko to kuma hata ma a duniya ki ɗauka ga wata matsala da yake fama da ke amma kina ganin matsalar nan fa kawai za ta yi tafiya kenan har ƙarshen rayuwarki babu wani daman da zaki samu Allah ta'ala ya miki ne ya yayi ki da damuwa to wannan haramun ne a musulunci yin haka sabo ne shi Allah idan ana roƙonsa za ka roƙe shi da gwargwadon bukata amma shi Allah ɗin ya fi ka sanin abin da ya fi dacewa da kai a lokacin da ya dace da kai. Komi tsananin jarabawa kada ka yi ɗaya bai tsammani daga samun rahamar wane. Ai za mu gane wannan a labarin annabi Yaqubu alaihi salam da ‘ya'yansa guda goma sha biyu tarihin annabi Yusuf alaihi salam. Ƙarshe saboda tsaban yawan kuka da damuwa sai da idanun babansa annabi Yaqubu ya koma fari fat baya gani wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kawin amma kace me cewa ƴaƴansa ya baniya ya ku ƴaƴana idhabu ku tafi fatahassasu min yusuf wa akhihi ku je ku nemo yusuf da dan uwansa wala tai'asu min ruhillah kada ku ɗebe tsammani daga samun rahmar Allah kun ga shi rahmar Allah shine mene ganin annabi yusuf da wane da ɗan uwansa su dawo zuwa ga mahaifinsa rahama ce a ce ba a ɗaya tsammani ka ce ai shi kenan wannan an yi an gama kenan ba yadda za a samu fita wannan haramun ne a musulunci sai shi kansa annabi yaqub ya ce musu innahu lalle yadda al'amari yake la yai'asu min rauhillahi illa alqawmul kafirun babu waɗanda ke ɗaya tsammani daga samun rahamar Allah sai mutane su kafire a ce ɗabi'an kafire ya ɗaya tsammani daga mene rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi ne farko kenan. Allah ka ba mu ikon kiyayewa, Allah ka ba mu ikon yin ainihin wato aiki da shi. To mu tafi sai hadisin mu na biyu. Hadisi na biyu shi kuma zai yi bayani akan falalan ciyarwa, fallan bayarwa, ki ciyar, ka ciyar, wannan dama ya tabbata hadisai da yawa. قال الله تعالى الله مدوكين سركيج يا ابن آدم يا كيدن آدم أنفق كتير أنفق عليك نيك وزن شدك جماعة الله نن القول ما نيني القول الله يا كتير سين شدك kenan idan ka ki shi ma Allah sai mi idan ka kuntata sai Allah ya mi ta kuntata maka shi in hadisin yana cewa yana cewa safiya binta abdul muqallib gwaggwan sai yana ce mata ya safiya an fiqi ki ciyar Allah zai ciyar da ke wala tu'i kar ki hana ki daure baki da kar ki hana ki rowa wai saboda kar ya kare fa yu'i Allahu alayki ma sai Allah ya kuntata miki arzikin hana ki duk wani wanda zai zo gidanki neman wanki dan Allah taimaka mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana hadisi ingantacce alƙawura guda uku da Allah ya kan wasu abubuwa guda uku daga ciki manzon Allah ma naqat sadaqatun min mal babu wata sadakan da zaka bada ya sa dukiyarka ta ragu inji manzon Allah وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة babu abin da Allah ke karawa bawa idan ya yafe wanda ya masa laifi sai dai kara masa buwaya a duniya wama tawadu ahadun lillahi illa rafa babu wanda zai kankan da kansa ga Allah domin Allah fati sai Allah ya ɗaukaka darajarsa akan sauran mutane a koda yaushe kun ga wannan yana da muhimmanci wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yi da ya shigo garin Madina jama'a ita ce wannan wasiya يا أيها الناس أطعموا الطعام يا أخو جماعة كتشد أبنشي وأفشوا السلام كدنجا يا سلما وصلوا بالليل والناس نيام كي صلى الدري الهالي لوكت متاني سنا برشي إن جاء النبي محمد شيخ جماعة شير ويانا مهمة فريد فمثل الشيني idan aka baka daman ka ciyar sai ka ki ciyarwa din to kuma Allah zai ji ka bashi domin ranar alkiyama za mu duba ji a wani hadisi qudsi din Allah zai bayyana mana yadda za a yi dabawa Allah ka saba mu bane jama'a wannan hadisin da muke fa'idantuwa da su daga wannan ainihin wato hadisi din shine abu na farko arziki yana karuwa da yin mai da yin sadaka in ka ɗiba ka bayar wallahi karuwa zai yi ba zai yi ba wayin tambaye kuma kun taɓa ganin wani mutumin da aka ce kuɗi ne sun ƙare saboda yawan kyauta kun taɓa gani mutumin da Allah ya bashi yawan dukiya amma saboda yana yawan bayarwa yana ciyarwa yana yawan al'umma hidima yana sada zumunci da ita kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa imani hadisin Anas bin Malik me yace game da abin da ya shafi ciyarwa da sada zumunci ciyarwa ana magana ba sai wanda ba sai abincin da ka dafa ka bayar ba ba misali maraya ne yana buƙatan tufafi ciyarwa ne kuma ciyarwa bane ciyarwa ne misali dan kalin ka ko makocin ka bashi da kuɗin biyan kuɗin makaranta ka biya mai kuɗin makaranta kai ne ka ciyar da shi wannan sadaka ne ciyarwa ne shi ma ba ana maganan sai abin da za a kai bakin salati ba kam kalli cewan da wannan ma'anar mu kalle ta da fafadar ma'ana da ci da sha da sutura da kula da lafiya da kowane irin hidima ta rayuwa an gane duk yana cikin ciyarwa an fahimta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ahabba aha an yubarika lahu fi rizqihi وينسى له في أثره فليصل رحمه duk wanda yake so Allah ya masa albarka a cikin arzikin da ya masa me albarka shine annama'u wa ziyada karuwa da haɓaka duk wanda yake so zuciyar ta haɓaka ta karu ta yawa to ya ciyar da wannan dukiyar da ta wajen sada zumunci ɗan uwa na jini ko ɗan uwa na dangin uwa dangin uba ga sunan dai da yawa idan jama'a sadaka ba ta rage yawan dukiya sai yake yi sai ta ƙara abu na biyu ashe akwai albarka a cikin da dukiya duk wanda ya ce da dukiyarsa Allah zai ƙara masa mene albarka Allah ta'ala yana cewa مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم waɗanda ke ciyar da dukiyoyinsu a hanyar Allah domin yaɗa kalmar Allah in ji Allah madaukakin sarki ya ce ka masali habbatin kamar misalin menene ƙwaya ce ta masara ko ta dawa wanda mutum zai shuka ƙwaya ɗaya idan ta tashi ita kuma ambatat sab'a sanabila sai ta fita da zangarniya guda bakwai a jikin kowace zangarniya kuma akwai kwaya guda nawa guda ɗari kenan wannan abu kwaya ɗaya da ka bada Allah zai baka mene ladansa kuma zai ninka har zuwa ɗari nawa har zuwa ɗari bakwai manzo Allah wani hadisi bai kai har zuwa inda Allah ya so ya danganta da yanayin sadakar da irin gurbin da aka yi ta da buƙatuwa zuwa gare ta a lokacin da aka yi ta Allah ka sa mu gyara in Allah ka hana Allah ka hana min ruwa ya rabbal alamin na uku al-jaza'u min jinsin amal sakamako yana daga cikin irin yanayin aikin da mutum yayi ma'ana ka'ida ce Allah ya sa kaban arziki ne mu'allak muka ce arziki mu'allak shine arzikin da an rataye shi a sara aka ce maka bayar in baka kamar kamar yaron gida da uban gida ne sai ya bashi naira dubu hamsin naira duna dubu hamsin sai ce mishi to dubu hamsin din nan rabawa mutane ga dubu ɗari bakwai suna jiranka kana bayarwa zan baka amma dan adam saboda mugunta in ya tashi bayarwa in yace in ya kallo sai ce kai wannan wannan dubu goma haka kawai ta dada ba aikin fari ba na baki shi wai mai gida mai sake haka ne ga fa naji an ce za a bashi amma yana kyashin ya dauka ya ba wani jama'a ita rai tana da rowa Allah ne ya gaya mana wannan ya tona kowa a cikin Qur'ani Allah yana cewa qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmat rabbi ka gaya wa mutane cewa ka ce inda ku ne kuke mallakan taskar ubangiji na na raba arziki an gani la amsaktum da kun rike arzikin kun hana khashyat al infaq wai kuna jin tsoron in kun ce zai kare Allah ce wa kana al insanu qatura dan adam kam ya kasance matsoro mai yawan ruwa Allah ka kare mu daga ruwa daga jama'a kun ji sannan jama'a mu kiyaye wani ka'ida guda daya duk alƙawarin da kaji Allah ya cewa yi kaza ni ma in ma kaza to na rantse muku da Allah wannan abin gaske ne kuma Allah ta'ala sai ya yi shi Allah ya mun gani ba ku fahimta ba ko kun gani duk abin da kaji Allah ya alƙawari cewa yi kaza zan maka ku yi aiki zan muku sakamako da gidan aljanna kawai kai domin Allah ta'ala baya tozartar da ne ladan aiki mai kyautawa shi yasa Allah ya bai manzon Allah hakuri yace wasbir kai hakuri ya kai annabi Muhammad fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tozartar da ai sakamakon aikin masu kyautawa sai dai kake je Allah ta'ala ya samu dace hadisi na hadisi na nawa hadisi na uku wancan hadisin na farko da muka karanta imamu tirmidhi ya fitar da shi da sauran malaman hadisi wannan hadisi na biyu da muka karanta kuma al-imamu bukhari da muslim suka fitar da shi bari mu dinga faɗi ko hadisai ne ingantattu baki ɗayan su sannan wannan hadisi za mu karanta yanzu shi kuma riwaya ce ta imamu tirmidhi da kuma ibnu majah hadisi na uku shi kuma zai karantar da mu muhimmancin bayar da lokaci domin bautan Allah yanzu da muka taso daga gidajen muka zo nan mun zo domin menene na'am saboda me bauta ga Allah lokacin awa ɗayan da za ta tafi yau za a rubuta mana ladan wannan aikin ko amma wani wanda bai zo nan ba yana cin yana wasu aikace aikace shi Allah ya shi wannan ladan ba zai samu ba to muhimmancin ba da lokaci bari ku ji idan ka bada lokacinka kika bada lokacinki kina yawan bauta ga Allah zaman gidan aure menene ban ji ba bauta ne ko wahala ne yawa a akwai yan wahala wasu suka akwai wahala ne bauta ne ina nufin bautar da dan adam karfi da yaji kamar da wancan yarinyan waya sunanta da fisa ko take ta maganganu cewa ita ba za ta yi aure ba ita ba ta aure talaka ba ita bai jini yan yan yan kawai wani nau'i na bautar da mutum a ce komai sai dai a ce mutum yi kaza bar kaza tsarin wane ne tsarin Allah ne yanzu da za tambaye ta tsakanin ita da uwarta wace wace ce cikin su tafi wata falala dala me za ta ce na'am kuma inda ba auren za a haife ta na'am har za ta ce sunan babanta abdullahi ai ƙarya take yi ko da sai ya haife ta ina a titi don ƙa'idar jama'a guda ɗaya ce ku riƙe wannan fa innahu man a'rada 'anil haqqi ubtuliya bil batil duk wanda ya juya gaskiya baya yaki karbatta yaki yi aiki da ita to tabbas sai an jarrabe shi da mummunan abu sai an jarrabe shi da bata sai an jarrabe shi da barna sai an jarrabe shi da abin da ba ma ka taba tunani na muni shi kawai hanyar da Allah madaukakin sarki ya tsara is better ka bi ta kai biyayya ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki shi kuma ta ne zai biya maka bukatu zai miki duk abin da ya dace ya miki Allah ta'ala ya samu iya qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ya ibn adam ya kai dan adam tafarrad da ibadati ka bada lokacinka wajen bauta min amla sadraka ghinan ni kuma zan cika maka zuciyarka da wadata jama'a ba muka ƙarshen hadisin ne wa asuddu faqarat kuma na maka alƙawari zan toshe maka talauci duk wata kofar da talauci zai shiga wajenka Allah ce zan rufe maka ita alƙawarin wane ne wa in lam taf'al amma in baka aikata haka ba ya zama mafi yawan lokacin ka kawai cikin sharhuriya ake cikin gafala ake cikin rafkana ake cikin wasanni yake wa in lam taf'al in baka aikata haka ba ka ba da lokacin kwajen bauta gare ni ba mala'atu yadayka shughlan zan cika maka hannayenka da shagulgula iri iri me shagali aikace aikace wallahi abubuwa sun min yawa ne wallahi ba ma samu ne sallar azhar ba ga sha lokaci ya fita wallahi ga sha an yi magariba wallahi ba ma samu ne da asar ba saboda ayyuka sun min yawa wai shi aiki ya masa yawa ba ma yadda lokacin da zai cirewa ya ma Allah bauta ko ba san to ku ji manzon Allah ya ce wa illam taf'al Allah madaukaki ya ce in baka aikata haka ba mala'atu yadayka shughlan zan cika maka hannayenka da aikace-aikace walam asud da faqarata kuma ba zan taba toshe maka kofar talauci ba Allah ba zai taba wadatar da zuciyarka abin da ka samu ba don haka yanzu kana da miliyan ɗari a account ɗinka amma kana kokarin cinye dukiyar mai dubu goma kana ka tuci kana ka tuci don ka ƙara tara ko ba san talakan Allah ta'ala ya zo maka aiki a gona ka biya shi haƙinsa ya zama aiki wani sai an yi shekara bai biya mutum haƙinsa ba da an yi magana kai ne matsiyaci turo min da akan tura maka wallahi tallahi sai yayi tsayi wadda ka sanin zai biya ko babu irin su duk irin waɗannan da suna rashin bautan Allah ne rashin ba da lokaci ne amma Allah bauta sai Allah ta'ala ya rubuta talauci a gaban goshin mutum Allah ka kare mu Allah ka tsare mu akwai wasu hadisan da ya kamata su biyo ƙarƙashin wannan amma ba na so in cika mana saboda yanayin lokacin mu kada mu zarce ainihin lokaci insha Allah ta'ala wannan shi ne amma jama'a mu kalli hadisin nan da kyau Allah ya ce ka ba da lokacinka wajen bauta min zan cika maka zuciyarka da wadata kuma zan toshe maka kofan talauci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa laysa al-ghina an kasrati al-arab ba wadata bane yawan abin duniya tara yawan dukiya kuɗi ne motoci ne ƙasa ne gidaje ne arzikin jirgin sama ne kowane iri ba yawan tara kayan alatu bane wadata sai zana ce innamal ghina ghinan nafs wadata ta gaskiya ce wadata zuci shi yasa ga wani mutum nan kullum sai ya fita ya bar nan abin da zai ci a gidansa amma ba abin da yana shi bacci da ya zo kira kofar gidansa babu kyaure kofin ɗakin sama da yake kwanaki da kawai ɗan turawa zai yi ba ma a sa sakata ɗan turawa ne ba ma sakata amma kuɗi ko Allah zai kwanta ya bacci shi malam bacci ma ishi wala ya kafa ubaha ya ji tsoron abin da zai biyo baya shi kuma wani ga dukiyar Allah ya bashi ga tarin gidaje ga motoci ga mata ga 'ya'ya amma wallahi in dare ba ya bacci da ya ji wani motsi ne karfi sai ya farka ya dinga kiran wa kenan wai lafiya kuwa me ke faruwa unguwan nan ne kowa ya wuce yana ganin kaman ana son a kai masa hari a gaba da shi saboda Allah ya zare bar ni'iman kuncin hankali ku duba talaka yanzu yawancin mu nan mu da ke mu talakawa ne Allah ka wadata mu galibi mafi yawa ba ma yin dinki kuma ta da kuna anko kuma za kuma mu shi anko banza a biki yanzu ne ma abin ya dan zama yayi ko da haka wanda dinki daga sallah sai sallah to mu kalle da tarka yake dirran da tarka ya sa wata riga sabuwa dala yake ji na'am nishadi da wani dadi har aka zo ma sai ga mutum yana dan wani haka ana dan gyara tafiyar ma daban ne ma'ana yana jin daɗi Allah ya masa ni'imar mene sabon kaya amma tambaye ku dala dangote yana da wani ni'imar akwai wani kayan da zai sa ya dinga jin daɗi ya sa kayan mai kyau ba wani ni'imar ko ni'imar cewa yau ya ci kaza yana jin daɗi a ran cewa ya ci kaza misali masu kuɗi irin waɗannan suna da wani ni'imar wallahi ba su da ita ni'ima ce fa ka cike ma Allah ka ce alhamdulillah kai Allah na gode maka wallahi yau na ci daɗi kai Allah na gode maka Allah ka ƙara mana Allah yana son wannan abu amma mai kuɗi wallahi ba shi da shi sai dai a kawo ko a ɗan tattakala a ci dan bashi ma iyaka nan shi wannan abu ma ni ya ma ishe ni daga yau ba na irin wannan naman kalatul nake so shi ma an kawai ce kai naman zabo naman zabo kai ba na son sai kaza amma kuma a hakan zaka ga Allah ta'ala ya zare mai wannan ni'imar amma talaka yana da ita ashe ba wai wadatan dukiya bane wani wani dukiyar da Allah ya bashi a rayuwar jama'a shine karfin kwakwalwa da nazari shine arzikin sa a duniya wani kuma iya magana wani kuma karfin jiki ne je kokari yayi aiki don ya nema shine nasa baiwa wani kuma ilimi kawai Allah zai bashi amma ba kuɗi ba talauci ba talauci yana nan a da tarin shi ba taɓa tarawa ba amma kuma akwai tarin karatu mun gano wannan ita ma menene arziki ne kenan arzikin Allah jama'a yana da yawa jama'a mun gane wannan wannan kenan kenan ya ku jama'a kalli wannan hadisin da kyau ashe ibada da mutum yake yawan yi ita ce sanadi ita ce sababi na samun wadatar zuci duka kyau duk wanda ka gabata da wadatar zuciya ka kalli yanayin yadda yake yin sallah ka kalli yawan yadda yake yin ibada an muka ce ibada gaba ɗaya ba muna nufin sallah azumi zakka biyayya ga duk wanda sun shiga cikin ibada ko ko ba ka bane tsoron Allah menene tawakkali ga Allah fa yawwa jin tausayi fa da dukiya menene hana zalunci menene ibada ne to waɗannan ababe gaba ɗaya sun ka dunkule su an sunan ibada in kalli wanda ba shi wadatar zuci za ga yana da karancin waɗannan abubuwa na ibada amma mutumin da yake yawan bauta ga Allah za ku tadda yana da me yana da wadatar zuciyar da ya kamata Allah ka wadata zukatan mu abu na biyu shagaltuwa da al'amuran duniya yana hana mutum samun wadatar zuci ko ba ka bane gashin Allah ya ce in baka ba da lokacin wajen bauta min ba zan cika hannayenka da shagulgula iri iri sannan ba zan toshe ma kofan talauci ba abu na uku gabatar da haƙƙin Allah akan neman duniya duk wani abin da za ka yi na rayuwa jama'a neman arziki ne kasuwanci ne noma ne ɗinki ne ko me za ki yi kacci yadda lokacin sallah yake min Allah wasa lokacin sallah shi biyayya ga iyaye kada wani aikin ka na duniya ya hana ka yin biyayya ga iyaye kada wata harka ta duniya ta hana ka mai da hankali wajen yin wani abu na bauta ga Allah subhanahu wataala yawan ambaton Allah yawan abubuwa na alkhairi kada ya shigar da kai gaban wannan Allah ta'ala ya samu gani Allah ya samu dace sai na kan ba ku gane karatun nan kan ba ku ganewa na'am to Allah ya sa daga sai kuke yi in Allah ya sa daga sai kuna ganewa eh to mutahi sai ne alhadith rabi' hadisi na hudu hadisi na hudu zai mana bayani akan muhimmancin zuwa gaida mara lafiya da kuma ciyar da mabukaci abinci قال الله تعالى الله مدوكي يجي يا ابن آدم يا كيدن آدم مرضت فلم تعدني ناير اللافية بكذو كاك الشيني با انجوا الله زي جاء وباوا وانا أمارنا القيامة تب تجي قبل الله لإرم وانا أنسى مرأة الله زي شيء وباوا مرضت فلم تعدني na yi rashin lafiya amma baka zo ka gaishe ni ba ya bi na adam istata'amtuka falam tud'imni na ne muka ciyar da ni amma ka ki ciyar da ni kuma mun gane wannan na ne muka yi mene na ne muka ciyar da ni amma ka ki ka ciyar da ni Allahu akbar ya bi na adam ya kai dan adam istasqaituka falam tusqini na ne muka shayar da ni ko dai ruwa ko dai magani ko dai wani abu falam tusqini ka ki shayar da ni to karshen hadisin mutum zai bada amsa ya ce ya rabu kaifa tamrudu wa anta rabbul alamin ta yaya za ka yi rashin lafiya alhali kai ne ubangijin halittu sai Allah ya ce da shi marida abdi fulanan falam ta'ud ai bawa na wane yayi rashin lafiya amma baka ji ka gaishe shi ba da a ce ka je ka gaishe shi in ji Allah da ka sami ni a wurin sa sai ƙara cewa ya ubangiji ta yaya zan yi in ciyar da kai alhali kai ne ubangijin halittu gaba ɗaya baka buƙatar ci ma uridu minhum min rizqin ma uridu an yud'imuni inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin ta yaya za a yi ciyar da kai alhali kai ne ubangijin halittu gaba ɗaya kai ne mawadacin da talauci bai taɓa leƙawa zuwa ga ainihin taskaka ba sai Allah ya ce ma ɗan adam a'a استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه bawa na wani ya nemi ka ciyar da shi abinci sai ka ƙi ka ciyar da shi inda a ce ka ciyar da shi da ka sami da saurin sa bawa zai ƙara cewa ya ubangiji ta yaya zan yi in shayar da kai alhali kai ne ubangijin halittu gaba ɗaya sai ce eh bawa na wani ya nemi ka shayar da shi ruwa amma ka kiya da ku ka shayar da shi da ka same ni a wurinsa ka ganin ba sai ya tsuru tsuru a gaban Allah ranar kiyama kuma jama'a mu kalli wannan hadisin mu daura shi a rayuwar mu yadda muke yau da gobe an gaya miki wancan mata da lafiya saboda ba ta da komi saboda kaza ba za ki je gaishe ta ba ba za ka je ka duba ta ba dan uwanka ne ba za ka je ka gaishe shi ba abokinka ne ba za ka je ka gaishe shi ba kuma gaisuwan nan da za ka je ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk wanda ya je gaida mara lafiya yana cikin rahamar Allah da gafaran Allah har zuwa lokacin da zai dawo gida zuwa gaida mara lafiya kawai tun daga tafiyanka zuwa gida Allah zai dinga ce maka menene mala'ika zai dinga maka addu'a ina cewa ka ji daɗi tsibta wa ƙwaban shaka wa tabawwa'ta min aljannati manzila ka ji daɗi ka more kuma ka samu aljanna ka tanada wa kanka wuri a gidan aljanna a matsayin masauki gare ka ashe muna fara lada da yawa ko ga ayan makota ga ayan yan uwa sun zo gidan kin girki ce wannan yaron kwaɗayayyu ku tafi gida sai ki sa wa 'ya'yanki su ki hana su sai a ji yunwa wallahi tallahi sai Allah ya miki hisabi akan wannan matukar abincin nan zai ishi ƴaƴa biyu a cikin ƴaƴan ki za ki ƙara da na uku manzo Allah yake cewa abincin mutum daya zai ishi mutum biyu abincin mutum biyu zai isa mutum nawa uku abincin mutum uku zai isa mutum nawa hudu ma'ana ana nuna maka muhimmancin a dinga kakkara mutane akan abinci saboda kowa ya wadatu wannan dalilin yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wata mu'jiza a garin Madina a lokacin da aka yayi ahzab gidan Jabir dan Abdullahi Ansari ana ci gaba da haƙar rami ana zagaye garin Madina da rami saboda ana kafirai shigowa ga yunwa Jabiru sai sa mace ta daura tandan waina ke da Allah ayi waina sai zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dan kuskus ya rasulullah akwai wata yan waina a gidana zaka iya zuwa kai da mutum biyar haka sai a zuwa dan ciwo da wallahi ba ta da yawa bai ba yawa amma ku dan zo koda ku biyar ne a dan samu a dan taba za ki shikenan ba damuwa matan tana can tana yin waina ga miya a wuta ga kullu da manzon Allah ya shi ya jama'a ya jama'a a zo a je gidan jabiru a ciwaina akwai na gidan jabiru jabiru ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kenan a hiriyatu la haula wala quwwata illa billah amma dai da manzon Allah yana raye wallahi ba magana jin kunya jabiru ya je ya ce ma zai to shikenan asiri mai ya tono na je na gaya manzon Allah ɗan mutane biyar zai kawo ƙunsa da ce duk mutane a zo gidan Jabiru a ci abinci manzon Allah sai ya zo gidan da ya shigo gidan sai ya ce wa Jabiru in ka je gida ka gaya wa matarka kar ta yadda da sauke kullun matan nan kada a yadda a ƙarar da kullun matan nan kuma kada a sauke tanda kai ta tuya kawai kai ta tuya kaga manzo Allah ba zuwa ya taba ba ce ce ce ce ce sai kin tuya kawai shikenan Allah ya ramu shi matan Jabiru tana ta tuyan waina ga dai dan kullu na mutane biyar sai mutane goma su gidan Jabiru a ci a koshi a fito wasu goma su shiga su ci su koshi wasu shiga su koshi kai sai da kowa kakkaf waɗannan sojoji suka ci suka koshi suka koma bakin fama wannan kullum bai kare ba sai da aka yi ta cewa shagari aka ƙara ci ana ta ci yi ta karewa albarka annabi muhammad in tambaye ku don allah yau da jabiru ya yi rowa ya ce a bari mu ɗan ci an jima kaɗan da dar mu ci da safe ko mai imani sai mu hana don allah ya samu wannan ladan to gidan jabiru dan abdullahi ansari gidan da aka yi wannan wainan yana a garin madina ran na ga malam malam Ibrahim Bisina da wacce na suna TV ya je gidan a wannan aikin hajjin da aka ya ɗauko hoton gidan ya yi bidiyo a gaban ya ce wannan nan ne gidan Jabir ɗan Abdullahi ibn Amr ibn Haram gidan da aka ɗaura wannan tandar ta waina manzon Allah ya ce a zo a ci kowa ya zo ce kushi a nan gidan wannan abin ya faru Allah ya kara mishi yadda kun ga ruwa bai yi ba koko shi sama Allah ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi duk wanda ya ruwa wa kansa wanda yi ruwa wa kansa yayi wa bai wa kowa ba wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara Allah mawadaci ne amma ku dukan ku talakawa ne shi yasa Allah ce wa in tatawallaw amma idan kuka juya baya yastabdil qauman ghayrakum Allah bai canza wasu mutanen da ba ku ba ثم لا يكونوا أمثالكم ba su zama irin ku ba wannan hadisi jama'a hadisi ne ingantacce kamar rana lokacin azhar imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin sahih littafin sa Allah madaukakin sarki ya samu dace kenan wannan hadisi ya karantar da mu abu na farko falalan gaida mara lafiya abu na biyu kulawa da talakawa da mabukata abu na uku kenan kyautatawa ga bayi yana daga cikin mafi girman abin da bawa zai nemi kusancin Allah zuwa gare shi. Jama'a mun gane wannan? Allah ta'ala ya samu dace. Sannan in kina da wanda ba shi lafiya a gida, an yi magani, an yi magani, ya ki warkewa. Manzon Allah ya ce, dawo marzakum bi sadaqa. Ku yi wa marasa lafiyanku magani ta hanyar yawan ba da sadaka. Yawan ba da sadaka yana sa Allah ya yi wa mutum saboda ita sadaka tana tana kashe fushin ubangiji gaba daya in Allah ya yi fushi in aka yi ta sadaka ana ta kyauta sai Allah ta'ala sai ya sai ya fasa ma bayi uba sai ya sako musu arziki a cikin su dan adam mugu muna cikin wakan mugunta Allah ka tsare mu wannan shine hadisi na nawa hadisi na nawa na hudu wa ya rawaito ban ji ba wani imami tirmidhi ko abu dawuda ko nisa'i ko muslim ko bukhari a wannan hadisin da na gama yanzu a a ya cewa muslim ne ya rawaito yau rawahu man muslim dan na rubuta cewa kun fara jin bacci ni kuma kun bani ina ta zance ba tare da na fara gingadi ba amma me dauka ya ban dama ni ma sai tsaye da minti biyar a matsayin break sai a ci gaba da karatu الحديث الخامس حديث نبير أولا بابي nisantar zalunci duk abin da ke sunan zalunci me zalunci ne idan ka ce zalunci me ake nufi da shi shine sanya abu a inda bai dace ba shine zalunci ba ku gane ba Allah ya ce a bauta mai shi kadai sai ka bauta wa wani yanzu kai ne kai zalunci Allah ya ce ka ci halal sai ka ci haram kai ne a yi zalunci kada ka ɗauki dukiyar kowa kada ka yi sata sai ka kwashe dukiyar wani kai ne a yi zalunci sai kika ƙulla wa kishiyanki makirci saboda mijin ya tsane ta ya sake ta kin yi ne kin yi zalunci kin yi zalunci ki dinga kin jinin tsiyayya wa ƴaƴan mijin kina kin su in ba ƴaƴanki ba kin yi ne zalunci ƙa'ida shine ka so kowa musulmi ne ko saboda musulunci dole ka yi ne ka ƙaunace shi قال الله تعالى ألا ملكك يا عبادي يا كباينا إني حرمت الظلم على نفسي لليني نهرم تاوى كينا ينزاليش وجعلته بينكم محرما kuma na sanya zalincin nan ya zama me zalincin nan ya zama haramun ne tsakankanin ku kada kowa shi kowa manzon Allah yake yana gaya mana labari daga Allah ya ce fala tawalamu ya ku bayi kada ku dinga zalunta junan ku domin wannan tafa'ul kada ku zalunci wani junan ku kada sashi ya ci dinduniyar sashi kada sashi ya zagi sashi kada sashi ya ci mutuncin sashi kada sashi ya aibata sashi wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi an gane wannan yawwa hadisin nan yana da ya ibadi ya ibadi da yawa har zuwa ƙarshe amma wannan bangaren shi zamu dauka kwaya ɗayan ne magana akan saboda ya fi kowane muhimmanci Allah ya haramta yin zalunci ma kada mene kada mu zalunci hadisin da imam muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ittaqu zulma ku ciyayin zalunci fa inna zulma zulumatun yawm alqiyama don shi zalunci fa duffai ne a ranar alqiyama ba duhu daya ba duffai ne a ranar alqiyama to an fara rana an ce lokaci yayi sai mu tsaya nan ko eh darsun da wannan hadisi bai karanta da mu jama'a ko wannan gabar a cikin wannan hadisi Allah ya haramta zalunci kowane irin suwar ta kowane irin suwa ta kowane irin yanayi Allah ya haramta yi mene zalunci to hana zalunci kuma umarni ne yin mene menene aka fi ko kishiyar zalunci shine mene A'a. Menene kishin zalunci? A'a. Yawwa. Menene kishin zalunci? Adalci. Menene adalci shine sanya kowane abu a inda ya dace. Mun gane wannan? Ashe yin umarni da aikata wani abu hali ne gaba da aikata kishiyarsa. Haka ne? kamar yadda hani ga barin aikata wani abu kuma umarni ne da cewa ka yi kishiyansa ba ku gane ba cewa ka ciyar an hana kai mai kenan ban ji ba an hana kai ruwa idan kuma ka ce maka wane kada ka yi ruwa ma'ana ka yi ne ka yi ne ka ɗauka ka bayar kun gane rancen haka yake a rayuwa haka kuma yake a mafi yawan da su sun shari'a ku ji tsoron Allah ku bauta wa Allah shi kadai gidan kada ku yi mene kada ku yi shirka shi sa Allah ce wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa qada rabbuka alla ta'budu wa bil walidayni cewa ku kyautata wa iyaye hani ne ga barin mene ban ji ba hanin saba wa iyaye an hana ka saba wa iyaye jama'a mun gane wannan yawwa sannan jama'a wannan hadisi ya karantar da mu hadarin hadarin ketare iyakokin mutane akan haƙoƙinsu akwai hadisin al-Imam Bukhari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat alaihi mazlamatun li akhihi duk wanda ya san akwai wani abu da ya cuci dan uwansa na haƙƙinsa falyatahallalhu al-yawm maza ya yi ƙoƙari ga kun sasanta kun warware tun a nan duniya tun kafin wani yini ya zo wanda babu zinare ba maganan kuɗi ba maganan abin da za ka iya biya da shi hadisi na shida sannan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala قال الله تعالى الله مدوكي يتشي يا ابن آدم يا كيدن آدم اذكرني بعد صلاة الفجر وصلاة العصر ka ambace ni a farkon yini kafin fitowar rana bayan sallan asbahi wa salatin asr da kuma bayan sallan la'asar akfika bainahuma ni na ɗauki nauyin zan tsare maka duk abin da zai gudana a wannan yini tun daga fitowar rana har zuwa la'asar duk wani sihiri duk wani abin da ya shafi mummunan abu mummunan kaddara mummunan wani abu da ba ka ƙauna ba ka so da izinin Allah Allah zai kare ki wannan abu zai same ki ba matukar mutum ya yawaita ambaton Allah da abin da ya zo a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gane wannan sannan idan ka ambaci Allah bayan la'asar kafin faduwar rana duk wani sharrin da ke cikin wannan daren Allah ya maka alƙawarin ya kare ka daga wannan sharrin Allahu akbar yanzu don Allah wannan bai ce a cikin mana ambaton Allah a lokutan nan ba Allah ka samu iya Allah ka samu iya wannan hadisin ya karantar da mu abubuwa guda uku a takaice kai kiyaye alkar ambaton Allah na gode mishi abu na biyu ashe ambaton Allah dalili ne da ke sa Allah ya kiyaye bawa ya kuma tsare shi da tsarewarsa yanzu da ce mutanen angonku gaba ɗaya sun yi taro su tsare ka da ce Allah shi kaɗai ya tsare ka wanne kala ba ban ji ba yawa dan dan adam wanda yafi kowa zama kusa da kai shine a ce yawan ambatun Allah yana dawwamar da wata igiya da wata alaƙa da ke tsakanin Allah da bawa ba ta duk wanda yake so al'amarin shi zama a daidai da tsari to ya yi ambaton Allah shi kuma yana yin abin shi me kana na'am wadata zuci an gani shi ne tsanini cewa abin da Allah ya fara Allah ka sa abin da ka ba mu wadace ne Allah قال الله تعالى ألا ملك جيتي يا ابن آدم يا كيدن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك يا كيدن آدم كيبتوكي باير كي صدقا لإجعل هيري أمريكا وإن تمسكه إن كما كرئيك هنا شر لك شر أمريكا wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da ma'anarsa a siyakin ainihin wato hadisin da ke hadisin da ke magana akan kwadaitarwa game da me ciyarwa kun ji abin da Allah ya faɗa ko jama'a ya kai dan adam ka bayar da abin da ke wurin ka Allah ya baka shine alheri a gare ka amma idan kai rowa ka hana wannan shari ne a gare ka ah to ai mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani yini da rana ke fitowa illa wa malakani yanzilan bace mala'iku guda biyu suna sauka sai na cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya Allah duk wanda ke ciyarwa Allah ka maye masa gurbin abin da ya ciyar Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya rike ya hana ya Allah ka gadan mishi da bala'i da asara wannan kawai ya ishe mu ko Allah ka tsare mu kin jama'a kyauta yana da mene falala abu na biyu wannan hadisi yana zargin ruwa abu na uku ashe ita dukiya jama'a hanya ce ta samun arziki ba ita bace ke nuna cewa kuma Allah ta'ala yana son bawa sai bawa yayi amfani da wannan dukiyar ta hanyar bin Allah sannan zai samu tsira a wurin Allah Allah ka samu gane hadisi na takwas hadisi thamin hadisi na takwas shine al-hazru min al-ghafla al-hazru min al-ghafla shine yin takatsan yin hattara gaban rafkana قال الله تعالى ألا ملكك يا ابن آدم يا كيد آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة يا كيد آدم كدك بذين صلى ركوئي ولا هدو سنة صلوا ركوئي مرها أقولهم كدك بذين صلى ركعة هدو أفرقن يني ni kuma na zai isar maka sagon yini gaba daya zan baka ladan kowace gaba cewa kai sadaka addinka sadaka gama wannan guda ɗari uku da sittin in ji manzon Allah za a rubuta maka ranar kayi sadaka da su duk wani aikin alheri a wannan yinin Allah zai rubuta miki saboda shi sallan mene sallan alha wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka fitar da wannan hadisi wannan hadisi ya karanta da mu falalan sallan walha abu na biyu fa kiyaye na filoli abu na uku Allah madaukakin sarki yana ɗaukar nauyin kiyaye bawansa matuƙar yana yawan bauta masa الحديث الثامن شين حديث يتقصكو الحديث التاسع حديث نترى التوبة المستمرة مهمان شن توبة wacce za ta ci gaba yau da gobe kai ta tuba ma Allah ba yankewa har ki koma ga Allah har ka koma ga Allah kai ta tuba ki ta tuba yawa mun gane wannan ko yawa to shi ne a wancan hadisi ne farko da muka karanta a wancan cewa ya bani adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ina fata mun gane wannan daga cikin abin da ke nuni akan haka shi ne mutum ana so ko da yaushe ya rika neman gafaran Allah yana tuba zuwa gare shi Allah madaukakin zai samu iya Allah ka ba mu ikon yau da tuba zuwa gare ka hadisi na goma kuma na ƙarshe shine kowannen mu jama'a a nan mabukaci ne zuwa ga Allah ku gane ba dukkanin mu nan matsiyata ne babu wani mawadaci a cikin mu nan wa kuwa kuɗi a Afirka na'am an ce dan wace ko wa kuwa kuɗi a duniya eh wasu na cewa Bill Gates ko wasu na cewa Sultan of Brunei an gani to dai koma wane ne in tambaye ku dan wace ya je neman kuɗi ya daina kenan mawadaci ne shi ya wadatu dan wace baya bukatar iskar da shaka tawaye kasan da zai taka tawaye abincin da zai ci na wane ne yawwa Allah ta'ala ce ya ayyuhan nas ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ku ne nan mabukata talakawa mabukata zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shine mawadaci kuma godiya Allah ka samu mu zama daga cikin masu yin godiya qala Allah ta'ala Allah madaukaki ce ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un dukkanin kuma yin wata ne illa man at'amtu sai fa wanda na ciyar da shi fastaqimuni u'imkum don haka ku nemi ciyarwa ta inji Allah ku nemi ne u'imkum sai in ciyar da ku ya zaka kaji kana addu'a kace Allah Allah ka sa wance ta bani mudu uku na masaran nan a ya Allah ka sa wani ya bani buhun masara a a wannan kamun nan Allah zato eh yi addu'a ka ce ya Allah Allah ka bani masara buhu goma Allah ka azurta ni masara buhu goma ai na taba ba ku labarin malam bala ku na'am ban ji ba to za ku sha mamaki bari sai mun tun mai hadisi wa kullukum adin Allah ya ce dukkanin ku nan masu tsaraici ne tsarara kuke illa man ka sautu sai wanda da sun ya martufafi da Allah cikin mu nan akwai wanda ka tafa haifa da kaya an ce wai wai ana ce mu ce wai mai riga wai kila an haife ta ne da riga ko misali ba ko bane mata ke cewa mai riga ko ke a maza ma akwai mai riga ko to ai kowane mutsarara yake zuwa duniya ko haka aka ce ka zo duniya ba ka da komai sai kuma ka samu komai sai ka tara komai ran da za ka mutu kuma za ka bar komai ka koma ba komai kuma a yi maka hisabi akan komai Allah ka san gitawan ƙarshe wallahi jama'a wannan shine ƙarshen kowa a cikinmu da ɗan adam yana da tunani da hangen nesa da abubuwa da yawa bai dinga yi ba Allah ka kiyashe mu Allah ka tsare mu fastaksuni aksukum da ku nemi tafatarwa ta tafatar da ku idan kaga ce ya Allah ka sawa ne dinka min riga Allah ka sawa ne ya siya min shadda in Allah ka dinka min shadda Allah ka bani kayan sawa ka ci addu'a wa kullukum dallun dukkanin ku nan batattu ne illa man hadaitu sai fa wanda naga dama na shiryar da shi fastahduni ahdikum ku nemi shi ku nemi shiryata zan shiryar da ku Allah ka shiryar da mu wannan hadisi jama'a Imam Muslim ya rawaito shi darsin da ke karantar da mu abu na farko shine jama'a dan adam yana da tsananin bukatuwa zuwa ga Allah kowane lokaci wajen ciyarwa wajen tufatarwa wajen kulawa da tsaro da kariya amma ka nema a wurin Allah kadai banda wani sa mun gani abu na biyu da shirya da arziki da tufafi daga wa suke shi da wa na'am akwai wanda ke tarayya da Allah wajen azurtawa wajen tufatarwa fa wajen shirewa fa yawwa abu na uku hadisin ya karanta da muhimmancin yawan addu'a mutum ya dinga miƙa bukatunsa zuwa ga Allah kai tsaye ba zuwa wajen bayan Allah malam bala wani mutum ne wanda ke sai da kankana a Legas sana'a ke sai da kankana kuma dai sana'a ce wacce ake gani kankantaccen a sana'a shi gaba ɗayan shi jarin shi da yau naira dubu ɗari ba a duniya kaf bai da abin da ya haura wannan amma kullum malam bala ya je ya sallah a masallaci wani bawan Allah ya abokinsa ne ana kiran sallah zai rufe wajen sana'a sai ya shiga ya je sallah kullum ya sallah ya gama sai ya ce ya Allah ka kai ni maka Allah ka kai ni maka Allah ka kai ni maka sai ma bala ya tashi abin shi kawai sai ya sana'a shi rannan malam bala yana nan me ya faru kawai sai ga wani mutum kafiri ne ma ya dawo hutu daga Amerika ya dawo ne ga zai ɗayan kwanaki ya koma Amerika me ya faru sai ya zama yana sai da kankanan kusa da gidansu sai wannan mai kudin kullum ya ce aje wajen malam bala a siyo mana kankana sai aje a siyo kankana da lemu da ayaba da sauransu sai ya kyauta musu a kai musu gida kullum kullum ana haka za a biya shi kudin shi ran nan kawai sai wannan mutum ya zo zai koma america sai ya zo wajen malam bala shi malam bala eh ya sana ce lafiya ƙarshe da Allah man bala ina kan tambaye ka man kai yanzu a duniya me kake so in maka yace ka kai ni maka in kai ka maka yace maka kawai kake so kai ki to ba sai a cikin mutane maka ba amma dai babbar ba da mu ina nuna aboki musulmi zan kira shi in ji ya ake yi sai kira abokin sa zai ce masa da Allah wai ya ake a biya kuɗi yanzu a je maka yace kai ne hada ka da maka kuma kai ba musulmi ba sai sha ina ruwanka wani wani wata bukata ta ta so yake san biya ma wani makka sai ki to zai bincika ko nawa ne aka bincika komai da komai ya biya kuɗi ya kama malam bala kaso aka mai komai aka mai visa komai yana wajen sanar shi aka kawo shi visa cewa rana kaza ga watan kaza zaka tashi ka maka to yarabawa suna da wata al'ada su kuma shine duk wanda ya tafi maka to in so samu ne in ya dawo to a canza gida a yi sabon gida a tayi a sabon gida ma'ana arziki yayi ne ya ce uban na da ko in ji bahaushe to me ya faru man bala ya tafi makka gidan ga kuma gidan da yake haya iyalansa na nan tafiya suke da wuya sai wannan mutum ya kira yaransa da kisa shi aiki sai ka ce shi abin da ke son ka da shi shine ka je ka nema min wani gida ina so zan saya aka je aka nemi wani gida mai rai da lafiya a Legas ba da muka ce ba a san ya sai kusan miliyan ɗari ko miliyan ɗari da hamsin haka ya sai amma bala gida ya ce amma gidan ma sai an nemi wanda ke da shago a ƙofar gidan za ka zama mai shago a ƙofar gidan sai kuma ya sa kuɗi miliyoyin kuɗi aka aka sa kayan provision aka cika shagon da shi saboda haka ranar da man bala ya dawo makka aka ce man bala eh an dawo lafiya ya hanya ce lafiya kalau aka ce to iyalanka suna can aka je iyalan a kwashi da komai na gidan an sa ce ka koma sabon gida ga can ya shiya maka gida to sanadiyyan da malam bala ke ne ke na karɓi shi bayar inda ya dinga roƙon wani cewa wanda Allah ka biya maka dan Allah ka taimaka ka biya zai biya mar yawa musulmi ya ba zai biya ba saboda roƙo ko saboda na da zamu da abin da mutane ne Allah ya ga kana da zuwa sana ta ala ga barka kana ba ka da ya ga Allah ya Allah muna roƙon ka ba mu da mai albarka Allah ka ba mu ikon kiyaye abubuwan da ka yi mana ka ba mu ikon kiyaye muna sa gaba Allah muna ga ya Allah kai ne nan mai ba da lafiya Allah ka ba ba wa lafiya Allah ka ba wa lafiya Allah ka sa ya zama to sarki jiki ne Allah ka sa ya zama kafara a gare ta Allah muna roƙonka dukkanin mare lafiya a cikin mu nan mai da kama duka Allah ta'ala ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya marasa aure Allah ta'ala ka auren mana da su ba su mazaje na kwarai masu neman yaya Allah ka ba su yaya na kwarai Allah wanda suke da yayan Allah ka yi musu albarka sana'o'in mu Allah ka yi musu albarka Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka ba mu wadatar zuci Allah ka sanya aljanna ta zauto kuma a gare mu baki daya ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.